amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a turmi na biyu kenan cikin jerin giyar darsa daga daular littafin ar-raddu ala man takallama fi ghairi fannihi wa ta'ana fi imam al-bukhari wa sahihi wallafar shaykh doktor muhammad kabir ibn umar malam kabiru maru Allah ya saka mishi da alkhairi amin muna bin malam a inda yake tattauna mana a cikin doguwar mukaddimar da yema wannan littafi inda yake bayani akan salon malaman hadisi da yadda suke bi wajen tabbatar da inganci ko rashin inganci na hadisai ta fuskar kallon mataninsu da mai da martani ga waɗanda suke ganin cewa malaman hadisi ba sa damuwa da ire-iren waɗannan abubuwa za mu tashi inda yake cewa wali kai tazdada yaqinan fi hadha asuqu laka ba'da nuqudil muhaddisina بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين يقول المعلف حفظه الله تعالى ولكي تزداد يقينا في هذا أسوق لك بعض نقود المحدثين للمتون وستتأكد أن دعوى حصر الإناية بالنقل في السند دون المتن دعوى مردودة قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في بيان ودي حديث شكوت إلى جبريل رمد عيني فقال لي أدم النظر إلى المصحف وأين كان في العهد النبوي مصحف حتى ينظر فيه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تزييف حديث أتاني جبريل بسفرجلة فأكلتها ليلة أسري بي فعلقت خديجة بفاطمة قال الحافظ الوضع عليه ظاهر فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع نعم yana kawo misalai na aikace wanda suke nuna cewa malaman hadisi suna kula da lafazi wajen hukunci akan hadisi misali na farko daga abdurrahman ibn al-jawzi hadisin shakautu ila jibril ramada ayn wa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma jibrilu koke cewa idan sa yana yawan kwantsa yana masa ciwo sai sai annabi ya ce sai jibril ya ce mishi wai da yawaita kallon takadda alqur'ani adamin nazara ila al-musaf kaga daga jin wannan sai ibn al-jawzi ya ce to wa aina kana fil ahdi an-nabawi musafun atayin barfi babu ai kaga alamatul wada'i wa zahira haka ne ibnu hajar a hadisin atani jibrilu bi safar jalatin safar jala ita ce irin wannan abincin angels din nan avocado shine safar jal ko na malai su biki sai suke da an gane shi wani abu haka mai kama da kama da gwaiba amma da ake ce mai da Hausa ne fiya yau avocado angels suna suna cin shi sosai to shine safar jala a daren da aka yi isra'i wai fa'alikat khadijatu bi fatima tana rungume da ita ka ga sai ce to alwadu alaihi zahir fa inna fatima tawlidat qabl isra'i bil ijma eh a lokacin ta dauki ta dauki cikin ta kuma gashi an riga an haife ta kafin lokacin wa ibn al-qayyim nam wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi naqli hadith idha atasa ar-rajulu 'inda al-hadith fa huwa sirqun قال هذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه لأننا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله ولو عطس نعم والكذب نعم يعمل عمله ولو عطس ألف رجل عند ذكر حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس وين أنا تكي حديثي إن دي متمي أتشاوى لوكا تحديث فكوي حديث مينجنشي أنا كاكا دكتي كاسا مبابا فانظر إلى أي فانظر مبلغ إلى أي مبلغ اعتماد أئمة الحديث على نقد المتن حتى وإن كان السند غير واهن ساقط أو ضعيف ومثل حديث وضع الجزية على أهل خيبر الذي قرنه واضعه بشهادة سعد بن معاذ فقد قالوا في نقده إن سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوة الخندق وأيضا الجزية لم تكن نزلت ولا يعرفها الصحابة ولا العرب وإنما نزلت بعد عام تبوك وفيه أنه وضع, أنه وضع عنهم الكلفة السفرة ما أنه لم يكن في زمنهم شيء من ذلك إلى غير ذلك من النقود التي أوصلها العلماء في هذا الخبر إلى عشرة أوجه ونلوك الشيني أزامن أزامن أبنى مالا خطيب بغداد ينارعي wasu yahudawa suna zaune a ƙasar musulmai suka ɗauko tsohon takarda suka ce ai gashi tun annabi na raye sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ba su amana cewa su mutanen gari kaza khaibara ba za su dinga biyan jizya ba har ga shaidan wasu sahabbai a ciki aka rasa yadda za a yi da su sai aka ce a kai ma malamai sai aka kawo wa shi malam Khadimu Bagadadi na'am da ya kalli takarda ya kalli takarda sai ya ce wannan ƙarya ce da gaskiya abin da ya faɗa ya ce to an ce hadda Sa'adu dan Mu'ad ya sa hannu a cikin takarda a matsayin shaida alalun kuma shi ya rasu kafin kafin Khandaq Allahu akbar kafin a kai gare su a ciki akwai mu- shahadar Muawiya dan Abu Sufyan shi kuma bai musulunta ba lokacin da haka aka fadda su na'am wa gairu hada وغير هذا كثير جدا يوجد في تضاعيف الكتب المعلفة في الموضوعات نعم.
والكشف عن أدوائها ومعايبها نعم.
فهل بعد ما ذكرنا يقال إنهم حصروا عنايتهم في نقد السند دون المتن والمعلوم أن كل فن له رجال ومعرفة الصحيح والضعيف يختص بها يختص بها أهل الحديث لا الأجانب ولا يباح لمن لم يتعمق في علم الحديث تعمق أولئك النقاد أن ي- أن ينتقد أحاديث أخرى لم ينتقدوها لم كحديث- ينتقدوها.
لم ينتقدوها جزاك الله خيرا لم ينتقدوها كحديث أم حرام رضي الله عنها هذا.
hadisi ka hadisi كحديث أم حرام رضي الله عنها هذا ولا يجعل تضعيف أحاديث البخاري حقا مشاعا لكل من أحب ذلك بل لا شك أنه ليس من حق غير العالم بالسنة أن يدخل نفسه an أن yudkhila يدخل نفسه في مناقشة الحديث الذي وقع فيه الاختلاف بين البخاري وإمام آخر الذي خالفه لأنه ليس هناك ورحم الله wannan da ita ce nasiha da ake ƙara yi mana cewa mutum ba zai iya shiga cikin wannan harkar ba in ba harkar shi bace ta zama harkar ka cewa kai ma kana da tarihin koyon ilimi kuma Allah ya baka fatahi a cikin yadda ya basu zaka iya fahimtar maganganun su zaka iya shiga ka fita in ba haka ba ba magana ka bace ka ce dan bukhari ya inganta wani kuma daru qutni ko ah, ibnu hazmin ko ash-shaykhul albani ko ah, ibnu al-uthaymin sun ce su suna da magana aka san tashi kai kuma ka ce zaka zama hakan bainahuma baka isa kai wannan ba sai ka koma gefe ka je ka yi abin da zai fushe ka ومن يرى في نفسه بلادا فليصرف الوقت الى العباده sai ka koma kai ta zikiri kana kana salati kana biye iyaye kana neman na- na tuwo hakka mutu cikin salama ka yafe ma albarka na wa rahimallahu ibn taymiya ورحم الله ابن تيمية حيث قال المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك فلكل علم رجال يعرفون به والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثر دينا وقال أيضا لو تناظر فقيهان في فرع من الفروع لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به الحجة أو يصححه من يرجع إليه في ذلك فأما إذا لم يعلم إسناده ولم يثبته أئمة النقل فمن أين يعلم وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى اتفقوا على الرجوع في كل, في كل فن إلى أهله ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن فالله تعالى muta'annin muta'annin kaman da Hausa ce dan wahala shi ne Na'am.
muta'annin نعم ji sakhawi نعم ji abdurrahman sakhawi نعم na'am جزاك الله خيرا Allah ta'ala فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه wal bahth والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالستهم فاز الوقت mujalasati نعم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله تعالى معرفة السنن معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالله wannan magana ta sahawi tana da muhimmanci sosai a cikin fatahul mughith yayi ta ah, cewa a kowane fanni na ilimi yana da mazajen da Allah ya fuwace wannan fannin kuma su ne abin komawa zuwa gare shi idan suka yi magana kuma wajibi ne wanda baya cikin su ya zama mukallidi a gare su ba zai iya cewa bai yadda ba a ilimin hadisi waɗanda ake komawa zuwa gare su wajen fahimtar sa sune nuqadul hadith sayarifatul hadith waɗanda suke iya kanikancin ilimin na farko tukunna sun cinye rayuwarsu a wannan harka wanda za ta samu ya bangaro su ta yana matashi ya ba su su ba irin su abu zura da abu hatimin razi da muhammad ibn muslim ibn wara sun yi shekaru sama da talatin suna yawo a duniya suna gararan ba daga gari zuwa gari suka ce sun yi tafiya da kafa ya mil dubu akwai inda ma sun haƙura masu da ta mutuwa za su sun shafi tsari saboda wahala ga koma littafin abu guda da ya magana akan wahalalun da malamai suka wajen neman ilimi za ka fi akwai wanda wato babu garin da ake da malamai inda bai shiga ba irin su imamul bukhari a zaman da suke rayuwa inda akwai malamai a garin sun shige su akwai wanda suka taso daga andalus yammacin duniya zuwa iraki gabashin duniya irin su baki ibn makhlad sai dai shekara shida a hanya bai iso ba da kafasa shekara shida kamar tsawon shekarun da zaka yi a secondary school shi ko ya tafi a kafa ya shiga wannan garin ya fita ya shiga wannan gari ya fita har ya isa iraki yana zuwa kuma ita a lokacin ibnu hanbal an saka mishi hajar an hana shi karantarwa kuma wurin shi to bayan wannan cinye rayuwar sannan kuma ya zama da cewa sun kutsa cikin bincike game da abubuwa masu zurfi na illa da mazaje duk wanda za a bata a cikin isnadi sun san shi cikakken sunan shi mutumin wani gari ne suwaye malaman shi suwaye ɗaliban shi a ina yayi karatu suwaye ƴan ajin su yaushe ya rasu ana karban hadisin shi ko ba a karba kai ne kawai kaza ana faɗan su sunaye kawai haka ga magana amma su da an faɗa sun san suwa ake nufi yadda ka san ka san sunan ƴan gidanku ko ko abokanka sannan ya zama da baya ga haka kuma suna da zurfin bincike da natsuwa wajen gane illa sannan sun zauna da malamai sun saba da irin wannan harka to ta yaya waɗannan za su yi magana kace kai baka yadda ba kai asuwa ne kai a cikin kayan ne ilimi wato banda ma kasan mu da ta zama cewa an yi democratization na ilimi ilimi shi ma zama demokaradiya wato kowa da shi magana kai wannan democracy ita ta sa har kowa yake iya faɗan abin da ya ga dama amma ba haka mun a wani waje ne aka ce ka faɗa ba za ka faɗi aka ce ka sa baki wala ba za ka sa baki ba dan in ka saka baki zaka kwana cikin cikin kunci wa qala shaykh tariq ibn uwad na'am wa qala shaykh tariq ibn uwad ibn abdullah حفظه الله فليس لأحد من أحد الناس إذا ما استشكل معنى في رواية أن يبادر إلى إنكار استشكل معنى نعم ما استشكل معنى في رواية أن يبادر إلى إنكارها وردها والحكم عليها بكونها خطأ أو بكونها منكرة أو بكونها باطلة أو بكونها شاذة كما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء في كل مكان وزمان يعمدون إلى الأحاديث الصحيحة التي صحت نسبتها إلى من رويت عنهم فينكرونها لمجرد أنهم لم يفهموا الرواية على وجهها ولا على مراد صاحبها منها لقد حظي صحيح البخاري ومسلم عبر تاريخ هذه الأمة بعناية خاصة من طرف علمائها فشرهوهما وألفوا الحواشي والتعليقات عليهما وألفوا في رجالهما وتناولوا ما أشكل فيهما بالتأليف وكان هذا تابع وكان هذا تابعا نابعا نعم جزاك الله خيرا وكان هذا نابعا من إيمانهم بأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله وأنهما احتويا أكثر عدد من روايات الصحيحة الممحصة تمحيحا تم تم تمحيصا دقيقا زائدا على ما سواهما من المعلفات الحديثية وما نالا هذه المرتبة عند العلماء إلا لكونهما من أصح دواوين السنة النبوية فقد لاحظ العلماء رحمهم الله تعالى التفاوت الحاصل بين كتب السنة بين كتب السنة الستة من ناحية الإثبات فكان البخاري رحمه الله تعالى أكثرهم دقة وتحريا للسرق وضبطا له وقد علم المحققون بعد الاستقراء وعلى رأسهم الإسماعيلي أن البخاري رحمه الله تعالى له منهج خاص في التعامل مع أسانيد مع أسانيد المرويات فهو يشترط شرطين زائدين عن شروط الحديث الصحيح وهي أنه لا يكتفي بمعاصرة الراوي لمن روى عنه بل يتحرى أيضا لقاءهما بينما يكتفي مسلم رحمه الله تعالى بالمؤاصرة وإمكانية اللقي إضافة إلى منهجه البديع في اختصار الأسانيد والمتون وترتيب الأحاديث في الأبواب هذه الأبواب ذات الفوائد الفقهية التي تشيد فقهه التي تشيد فقهه وغيرها من الفوائد المنهجية فيه فق وغيرها من الفوائد من الفوائد المنهجية فيه فقي... نعم فقيمة كتابي البخاري ومسلم مستمدة من إجمال صحيح ما احتوياه ومن...
مستمدة.
نعم مستمدة من إجمال صحيح ما احتوياه ومن منحجهما في الصنعة الحديثية الذي لا يمكن أن نغمطهما حق حقهما حقهما فيه ولا ينكر فضلهما إلا جاهل أو ga مكابر wannan bayani ne akan wato daraja da sharafin da Allah ya littafan nan Ah, wanda duk ya mu'amalanci Bukhari da Muslim a ilmance zai ga haka cewa al'umman nan ta musulunci tsawon zamani shekara sama da dubu su sun rayu a ƙarni na uku ne waɗannan malamai tun daga sanda suka yi littattafan nan suka kauce suka mutu ba a gushe ba ana riwayarsu ana sharhinsu ana ta'alikinsu ana musu mustakharajat tsawon zamun na aikin da ake kira tun da kan ɗalibansu ɗaliban ɗalibansu da na bayansu wani zai ware ya ce zai magana akan mazajen bukhari da muslim kamar yadda irin su ibn adiyin su kai wani ya ware hadisan da yake ganin suna da matsala game da fahimtar su ya mu- ya yi magana a kansu kamar ibn jauzi sharhul mushkil min as-sahihayn wani ya sharhi tafan gabaki daya wani ya musu mustakharaj irin su Ismaili da makamantansu wani ya kwaikwayi aikin su irin su Ibn Kuzaima da su Ibn Hibbana sun kwaikwayi aikin su ne wani ya ce bari ya musu kari irin hakimin lai saburi wasu daga baya su ce bari su musu sharhi wanda ya kama da irin kamar literature review wato tattaro maganganu na malamai daban-daban a hada su a fitar da abin da ya kamata su ne yadda irin su ah, ah, Ibn Hajar suka yi da irin su ah, Kirmani da irin su Ib- ah, irin su Ibn Daqiq al-Eid da irin su ƙurtubi abul abbas da ire-irensu wani kuma ya ce kawai bari ma ya sharhin babukan kawai babukan sayar bukhari wani ya ce bari ya mai da su waka wani ya ce bari ya caccanza isnadojin ya ya sa nasu wani ya yi musu muktasar ga sunan abu iri-iri ayyuka sai iya wanda ka gani to duk wannan al'umma ta tare tana wannan aikin sai zama na cewa duka su ba su fahimci kurakurai ba sai wasu mutane daga baya duk al'umma tsawon zamani sannan aka zo aka ce a rattaba su wanne fi inganci shi ne ya ce maka bukhari yana sama da muslim bisa maganan mafi yawan malamai musamman lura da mas'alan mu'asara din al-mu'asaratu wal luqi kun ga shi al-imam muslim a cikin muqaddimarsa yayi intisari akan cewa in aka samu imkanul luqi al-mu'asaratu wa imkanul luqi cewa malam wana da malam da ya ce ya yi riwaya daga gare shi shin sun rayu zamani ɗaya? Eh. inda sun rayu zamani ɗaya kuma su haɗu e sai musulmi ya karɓa ya ce mutasili ne bukhari shi kuma ya ce a ba zai karɓa iyanan ba sai ya tabbatar da ba imkan ba sai ya yi ta haƙuƙun luƙi da gaske sun gamu domin kana iya karayu zamani ɗaya da mutum baka taɓa ganinsa ba wasu ma'anan sun rayu malam a- a- a- gume na raye ba su taba gare shi ba malam jafar na raye ba su taba gare shi ba. malam albani namu na raye ba su taba gare shi ba. dr ahmad yana raye ba su taba gare shi ba kai akwai wasu malaman da yanzu suna raye muna rayuwa da su yanzu dan da ake magana za faɗi su da dama mu taba ganin su ba mu taba haɗuwa da su kaga yanzu tsakanin mu da su akwai yanke layi ko mun gane amma amma akwai yiwuwar eh, mu haɗu din tunda muna zamani daya to sai muslim yayi iktifa'i da cewa inda fiqat ne ba za su ce sun gagawa na ba sai sun gamu da shi sai bukhari shi kuma ya tafi akan dole sai ya tabbatar to akan wannan muslim ya taraddi a cikin muqaddima akan abin da kuma an fi shi gaskiya akai Allah ya gafarta mai amin
saboda haka sai zamana a- a cikin hadisan da aka yi ja'in ja da imam muslim sai wanda suka yi ja'in ja da shi akan wannan suka ka da shi saboda yana da saurin faduwa ta wannan wata akwai hadisai kamar guda ashirin zuwa wani abu makamanci haka wanda aka same su da matsalar inkibai saboda wannan a zahira sannan a nagartar da tattafan tana zuwa ta wajen abu guda biyu shine ya faɗa mana suna da suna ɗauke da ingantattun hadisai sannan kuma da kyakkyawan zubi da suka yi wa littafin shi da kanshi imam muslim domin ana maganar zubin littafi imam muslim zubin littafin shi ya kai matuƙa wajen nagarta yadda ya tsara shi shi sa idan abin ba ka kan alula ko ga hadisi abdullahi dan amurkan as da alula wanda ya kawo mishi hanyoyi kala daban-daban fiye da hanyoyi goma sha biyar da ya kawo su ya sassaƙa su ya musu wani tansiki na ban mamaki to shi da kanshi kawai sai ya dan dakata ya roto na asali ya kawo isnadi kawai ya kawo maganan da ake danganta ma wasu cikin magabata cewa la yustata'u al-ilmu bi rahatil jism ya tuna irin wahalar da ya shaka mai tara wannan hadisan hadisai ne a cikin sa akwai na mutanen misra akwai na mutanen kufa akwai na basara akwai na sham akwai na makka akwai na ina ne ya tattara su wuri guda ya musu wani kyakkyawan zubi to kawai sai ya cike magana da cewa la yusaqa'u la ilmu bi rahati dusi wannan karatun da kaji ya burge ka to muslim ba wai razo na kawai yin shi sakamakon wata wata wata gagarumar wato daula ce ilmiya a garuruwa da haduwa da malamai sannan ya zo ya rubuta wannan saboda haka wanda duk ya san darajar ilimi ya san cewa ba zai yukaci mutuncin mutanen nan ba bukhari da muslim ba zai yukaci mutuncin su kuma ka kwana lafiya ba aikin da suka yi wa addini Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi amin wa qala abu ja'far al-uqayli wa qad qala abu ja'far al-uqayli rahimahullahu ta'ala lamma allafa al-bukhari kitab as-sahih عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة والبخاري لما علف, لما علف هذا الكتاب كان زمنه مليئا بملايين المسلمين وألوف علماء وألوف العلماء نعم وألوف العلماء والمعتنين بالعلوم الإسلامية وعلوم السنة خاصة فلو كان ما كتبه اختلاقا أو خطأ لتسارع الناس إلى إنكاره وإلى محاسبة الفاعل بل كان للبخاري حساد ومنافسون له أما هو متوقع لكل عالم يتميز على أقرانه يتميز, يتميز على أقرانه وقد اشتهر في سيرته ما واجهوه به من الأذى المتكرر إلى وفاته رحمه الله تعالى وما ذلك كله لم يطعن أحد في كتابه ولا شكك أحد في زمنه ولا بعد زمنه فيه بل تلقته الأمة بالقبول دون منازع أو منكر هل يمكن نعم أو منكر هل يمكن أن يحصل ذلك مع عدم ثقة البخاري عند المسلمين بل مع وجود المشاركين له في علمه بل مع وجود المنافسين له وأصحاب الغيرة الذين لم يتأخروا عن إيذائه فلماذا لم يطعنوا في كتابه وما بالهم آذوه في أمور عديدة دون أن يتجرؤوا على الطعن في كتابه wannan magana ce take wajiha jiddan Imam al-Bukhari ya rayu cikin zamanin da akwai malamai babu karancin malamai akwai sa'o'in shi akwai malamansa akwai wanda suke da jayayya da shi akan iliminsa tunda ya taba shiga gari ma an yi mishi tsiye a kasar Bagadaza ko to amma duk da haka waɗannan malaman ba su soki littafin ba inda suna inda a ce littafin abin suka ne da sun kowa gaggawan suka littafin hatta irin Muhammad ibn Yahya az-Zuhri wanda yamma Bukhari suka da tafi kowace abin nan shahara a tarihi bai suki littafin shi ba ya dosa yake shi da cewa yana cikin alwaqafiyya masu tawakkufi wajen maganar Qur'ani da Salat asasu Abu Zur'a da Abu Hatim wanda suka ce me rauni da shi waɗannan malaman guda biyu sai suka ce Bukhari da rauni yana cikin littafin su na Ibn Abi Hatim shi ne zahabi da ya goye musu kaca-kaca a cikin sirar alamin nubala da cikin littafin shi a lisanin mizanin da ikidal to hatta su ba su soki littafin shi ba haka na rigingimin da aka yi da shi a rayuwarsa wanda bukhari sai da ta kai wa yana adda Allah ya sa ya mutu ya huta ba saboda bala'i da fitintunin rayuwa sai ne dinga adda Allahumma tawaffani ma kanatul wafatu khairan karshe kuma Allah ya mishi alwafatu din ya rasu ba da jimawa ba sai da ya gudu ya bar garin su bayan ya gama tiyawan karatunsa ya dawo garin su na Bukhara zai zauna ya fara karantawa malamai suka taso da hasada amma dukkanin su ba wanda ya taba cewa ya tattara hadisan ƙarya ko yawa annabi sharri ko yawa annabi ƙarya yadda yanzu ake faɗi kaga inda da gaske ne da an fara kamar da muka ambata da su babu fa wani abu da ya faɗa nashi sai da ya faɗi isnadi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani hadisi da ake rigima da shi akan shi yanzu wanda yake min afradi duk wanda ka dauko wata kila yana cikin muwadda ta Imam Malik domin Bukhari ya rawaito muwadda gabaki dayanta ta hanyoyi daban wajen hanyoyi biyar ko shida mashahurai akwai muwadda ta ainihin wato Muhammad ibn Maslamat al-Qanabi akwai ta Muhammad ibn abin nan ibn Yusuf at-Tinisi akwai ta Isma'il ibn Uqtu Malik akwai ta Abdullahi dan Wahab ya ruwaito su a cikin littafinsa akwai akwai su kala daban-daban haka Muslim ya ruwaito muwadda ta Yahya ibn Yahya ba ba wannan Allahi ba Yahya ibn Yahya an-Naisaburi dan haka duk abin da ke cikin muwadda na hadisai marfu'ai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same shi a cikin Bukhari haka nan bayan imamu bayan bayan imamu Bukhari zaka samu cewa Abu Dawud ya rawaito Tirmidhi ya rawaito Ibn Majah ya rawaito kankat al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito da daukacin malaman musulunci su rawaito to dan me yasa za a ce shi kadai ake tuhuma ko ake zargi in dai abin gaskiya ne saboda haka ba zai kai soke shi ba sai ka soke sauran نعم كتاب البخاري عمل بشري نعم كتاب البخاري عمل بشري فيه قصور ولا بد لكن في الجملة يعتبر هو أصح كتاب على وجه العرض بعد كتاب الله وضع ليبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق أغلب علماء الأصول إلى وقتنا هذا وقد أجمع علماء الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول والغالب عامة ما في صحيح البخاري صحيح مقطوع به لا من جهة أنه جهد أنه جهد البخاري وحده أنه جهد البخاري وحده ولكن لأن علماء السنة على مر الأصول قد درسوا هذا الكتاب أعمق دراسة وفحصوا أحاديثه أشد الفحص فخرجوا بتأييد البخاري في أكثر فخرج.
فخرجوا بتأييد البخاري في أكثر الكتاب والأعم الأغلب منه ومن دلائل إنصافهم وموضوعيتهم في تلك الدراسة وذلك الفحص الذي سبق ذكره أنهم خالفوا البخاري في بعض الأحاديث وأيضا فإن إجماع فإن إجماع علماء الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول لا يمكن أن لا يكون له أثر ولا يصح أن يتساوي كتاب تل كتاب لقي تلك العناية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب آخر لم يلقها ولا يمكن أن يقبل أن يقبل مصنف أن يجعل منصف.
نعم ولا يمكن أن يقبل منصف أن يجعل المتلقي بالقبول من علماء الأمة كالذي لم ينل هذه المكانة السامية و ونقد بعض أحاديث الصحيحين لا يلغى تلك الحقوق ونقد بعض نعم ونقد بعض الحديث نعم ونقد بعض أحاديث الصحيحين لا يلغى تلك الحقوق لا يلقي نعم لا يلغي تلك الحقوق لأنه ما من كتاب حاشا كتاب الله إلا وقد وجد إليه نقد فماذا يمتاز به الكتاب الذي وجه إليه قدر يسير منه نقد مع اتفاق الأمة على صحة غير هذا القدر اليسير المنتقد قال الشيخ صلاح نجيب الدق فقد اتفق فقد اتفق العلماء على أن صحيح على أن صحيح الإمام البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم وتلقت كل أمة الإسلامية بالقبول قديما وحديثا وله منزلة عظيمة في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهو أكثر كتب الحديث شروحا على الإطلاق إن الطعن في صحيح البخاري يعنى تشكيك يعني؟
يعني تشكيك عوام المسلمين في كتب السنة المباركة وهذا يؤدي إلى ضياء سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد حاول بعض الناس قديما وحديثا التشكيك في صحة بعض أحاديث صحيح البخاري وذلك بذكر شبهات واهية فيسر الله تعالى لهذا الكتاب المبارك جماعة من أهل العلم فيسر الله تعالى لهذا الكتاب المبارك المبارك جماعة من أهل العلم الأثبات والمتئنين لعلوم الحديث الشريف فقاموا بالرد على هذه الشبهات والاعتراضات وأثبتوا صحة جميع أحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى إن التصدي بحزم لكل من يطعن ويش- ويشكك المسلمين في صحيح الإمام البخاري واجب على أهل العلم في كل مكان وعلى هذا فليعلم كل مسلم أن التشكيك في السنة تشكيك في القرآن كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لما قيل له هذه الأحاديث المصنوعة تعيش لها الجهابذة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فاحتج بالآية على حفظ السنة من أن يلصق بها ما ليس منها على وجه لا يمكن تمييزه ibn mubarak ne aka ce mishi hadhihi al-ahadith al-masnu'a idan ba ku nan ga ta malam bayan rasulun ku sai za su yi wannan aiki sai ce ta'ishu lahal jihadida Allah zai dinga ta da gogaggun malamai in dai akwai makaryata da ƴan ba na na'iya to ba za a gushe ba ana samun malamai da za su mayar musu da martani su bayyana ƙaryarsu sai kafa hujja da faɗin Allah inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun akan cewa al-hifz يشمل السنة ولا يتوقف عند القرآن كيفكو قال المعلم قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية تدل على حفظ السنة أيضا لأن المقصود من حفظ القرآن هو أن تبقى الحجة قائمة والهداية دائمة قائمة نعم أن تبقى الحجة دائمة والهداية قا- دائمة إلى يوم القيامة حتى لا تدع الحاجة إلى بعث نبي بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهو تشكيك في دين الإسلامي جملة وتفصيلا وسيظل صحيح البخاري شامخا تتحطم على صخور ال- على صخور الصلاب ورؤوس أهل البدع والأهواء إن شاء الله يا ناطح الحبل العالي يهونه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل ولا يعلم أن الأمة اعتنت بكتاب بعد كتاب الله عنايتها بصحيح البخاري ما بين شارح ومختصر ومترجم لرجاله إلى غير ذلك وشروحه كثيرة بلغت حوالي مئة شرح ما بين مطول ومختصر ومن أكمل ومن أكمله ومن ومن أكمله ومن لم يكمل نعم ومن أكمله ومن لم يكمله وبين محفوظ ومطبوع ومخطوطته أكثر ولو تتبعوا أقوال أربابها ممن قاموا بشرهها بعد معايشتها وحسن فهمها ونقبوا عن معانيها وجادوا بخلاصة عقولهم لبيان ما استودعته تلك الأحاديث من حقائق ضمن سياقتها التي يعتمد عليها أصالة, أصالة في فهمها ويعول عليها في الرد على الشبهات المثارة حولها لما نعم على الشبهات المثارة حولها لما حصل لهم سوء الفهم الذي جرهم إلى الطعن في أحاديث الصحيحين منها حديث أم حرام الصحيح سندا ومتنا الذي لم يطعن فيه أحد من شراه الصحيحين ولا غيرهم من شراه الكتب الستة كما ستأتي أقوالهم إن شاء الله تعالى wannan magana kun ga mun faɗe ta a ɗazu cewa ah, littafin bukhari ya samu inaya fiye da duk wani littafi banda alkur'ani wani ya yi sharhi wani ya yi iktisari wani ya tarjaman mazaje wani ya yi kaza ya yi kaza sharhohi iri daban-daban akwai wanda suke masu yawa encyclopedic wanda aka faɗaɗa zance irin su fatuhul bari irin su umdatul qari irin su gasu nan masu sh- mujalladi goma sha biyar ashirin akwai wanda kuma ake takaitawa wanda zai sharhi kankani wani kuma ya gama wani malamin kuma bai gama ba Imam Nawawi ya fara yin bukhari bai gama ba Imam Ibn Kathir ya fara bai gama ba Imam Bukhari ya fara bai gama ba akwai bukhari ba ba na, eh, Ibn Hajar ba na wannan eh, mai sunan shi yawwa shi ma kaga bai gama na shi ba ga sharhin Ibn Battal ga sunan dai iri daban-daban to wani ya gama wani bai gama ba sannan wannan banda karantar da shi da ake a zamanance a makarantu da masallatai da cibiyoyi da daurori banda karantar da shi da ake yi a kafafen yada bayanai na zamani banda fassara da aka yi mai zuwa a yarurruka mabambanta banda ayyuka da aka yi academically akan masail kusan komai da ya shafe shi idan kai mai bincike ne in ka je yanzu kawo intanet ka duba zaka ga ayyuka iri daban-daban masu ban mamaki to wannan ayyukan duka suna nuna inayar da musulmai suka ba littafin a tsawon zamani wa ma al'asafi shadid نعم ومع العسف الشديد يوجد من ليس من أهل هذا العلم في قليل ولا كثير يطعن في الإمام البخاري وصحيحه في مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا فيقول لا يبالي بصحيح بصحيحي البخاري ومسلم ما دام أن فيه الطعن في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم كذا قال kaga wannan daga cikin blackmail din su kenan a wannan zamanin social media ta zama musiba a cikin al'umma shine wani sabon salo da aka samu na samar da wata duniya daban al'alamul iftiradi duniya ta zama iri akwai wannan waƙin da muke rayuwa wanda lafiya launi kamar yadda ka sani amma ko ta duniya ta ƙarya wadda take mai tashin hankali da fitina da a ce rigingimin da ake yin ta za a kawo su cikin duniyar da ba za a zauna lafiya ba wata rigima ana yi sai ka ɗauka da ka fito baki ta ɗauka za ka ana yaki ma sai gaba wanda ya damu kowa yana haɗa kashi saboda kan kaso ka zauna lafiya ka fita bata abin da yake sa social media ya yi shiri ta da ta da ƙura ta banza da wofi kaji an ce kai ana nan ana ta bugawa ba amma an kamta kowa na harkar shi mai rake na siyarwa dan ataba na yawon shi dan zaman banza na zaman banzan shi kuma sai ka cigaba da harkar ka sai kai kamar baka san ana yi ba to a can ne ake zuwa a yi ta wannan hayaniya akwai wasu mutane suna nan da suka kafa kansu da da yan boko aqida da experts da ire-iren su suna nan suna ta hayaniya sai suka dauki wani a a wani wani shi'ar wanda zai zama zai harzuka kowa sai a ce ai hadisan suna cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batanci ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da an faɗa haka duk musulmi sai hankalin shi tashi duk mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin shi tashi kuma duk musulmi yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya fara tunanin to gaskiya dai ya kamata a duba bai kamata a ba hadisan nan ba ya kamata a sayar da ra'ayi da su ko a yi wurgi da su ko a ce ƙarya ne ko a canza fassarar su ko a ce yahudawa ne suka kawo su cikin musulmi ka san yahudawa da su da aljanu ana yin musu shari ko abin da ba su aikata ba ko me a ce yahudawa ne ko a ce aljanu ne saboda sun zama mutanen banza ko shi sa da abin da aka dubo sai a watsa musu na'am amma hada
وما هذا ومع أن هذا كذب له قرون كما يقال ولا عجب وقد سبقه إلى ذلك ذووه من تلاميذ المستشركين من المغرلين ورحمه الله من قال خفافيش خفافيش عشاها النهار بضوئه وواقفها قطع من الليل مظلم khafashish Na'am.
khafash ko نعم sune jemagu kenan ko ja- jemagogi ake cewa khafash jemagi khafashish jemagu to kaga jemage baya gani da rana hasken rana ya mushi ya rasa da zai sai kuma cikin dare anan yake ta ta'allace shi wa sadaqallahu وصدق الله تعالى يريدون أن يؤثروا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمصيبة كل المصيبة دخول العوام في مثل هذا الأمر الخطير ويفعلون ذلك جريا وراء عواطفهم وتوهما بأن هذا الحديث يطعن في جناب صلى الله في جنابه صلى الله عليه وسلم ومن ثم ظنوا أنه لا بد من رده ولو كان في الصحيحين وقد بلغ بأهلهم أنه توعد على أحد العلماء بالقتل والله المستعان وهم لا يفرقون بين اليمين من الشمال في هذا العلم وسبب هذا كله إغراء علماء إغراء wa علماء hadha kulli نعم وسبب هذا كله إغراء علمائهم عليهم في الدخول في هذا الميدان والإثم على علمائهم قال صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون daga cikin abin da ya haifar da fitilar da ake ciki ita ce wannan shine mutanen da ba malamai ba ba ɗalibai ba ba masu harkar ilimi ba suka samu damar yin magana akan matsalolin ilimi wannan ya haifar da fitina sosai kamar da muka ambaci baitoci ɗazu abin da ya kamaci mutumin da ba harkar shi ba ya waka ya ce wa man yara min nafsihi balada falyasrifil waqta ila al-ibada idan kaga cewa kai basirarka da kokarinka bata kai ka harkar ilimi ba to ka juya da lokacinka zuwa bautar Allah au ghairiha min kulli dhi sawadi ko duk wani abu da zaka samu lada yace walau bi husnil qasdi fil asbabi ko da da kyakkyawan niyya ce amma sai aka wayi gari mutumin da da kanshi da ce an dai san mu ba malamai bane ai ana mana goren ilimi amma kuma zai magana akan ilimi kuma akwai wanda suke ganin shi cewa ya cancanta yi saboda yana da PhD ko saboda ya iya turanci ko larabci ko saboda yana da ɗaruruwan mabiya ko dubbai wannan kawai ya bashi a haliyar ya magana kuma sai kaga wani lokaci har malamai suna goyon bayan abin ta fuskar malaman idan suka ga abin ya dace da hawa ɗinsu sai su sake yaɗawa ko kuma irin wannan mutum har a gaishe shi a ce zo ya lacca da sunai ne ko ka ji malami yana cewa ai wani ma ya musu raddi duk wannan ya ba jahilai dama shiga cikin harkar ilimi wanda ba harkar su bane Abdurrahman al-Muallimi dan sai da wata magana irin wannan da yake fada cewa yana da gaskin hadarin da aka samu a wannan zamanin shine barin kowa ya sa baki a cikin harkar da ba harkar shi bace ilimi na addini yafi komai samun wannan tangarda a wannan zaman ba wai mutane ba su sa baki a wata harka bane amma sauran masu wasu harkokin ba sa damuwa ko an sa musu baki sai su ci gaba da harkarsu yanzu yan siyasa da attajirai da sojoji da sauransu ko da mu yan social media mu sa musu baki suna fasa wanda suka yi niyya sai su taimaka su amma shi a harkar ilimi idan wani ya sa baki akwai jahilin za su ɗauka shi ma malami sai su tafi da irin tunaninsa daga nan sai a samu wannan irin rigewar da aka samu a ta jujjuyawan al'amura wasu daga man ƙala shi'iran وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأثقال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم آداء نعم.
لا يعرفون من هو البخاري قال الحاكم أبو أحمد النيسابوري رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه وقال رجاء بن مرجى الحافظ فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء فأهل الأهواء يتحاملون على السنة حملة, شو... حملة حملة شعوى الشعواء.
ويشككون المسلمين فيها بالنيل على أئمة الحديث ورواته وما لهؤلاء الطاعنين بذلك من علم إلا ما يتلقفونه من هنا وهناك لإ- لإفساد عقيدة المسلمين عبثا بغير جدوى ajiba ومن- duka abin ba kwafi-kwafi ne wannan kace mishi hadisin da ake rigima ina yake a cikin bukhari a kawo mishi bukhari ya dauko guda wadda cin mana shi ita da ya dai an san ba mu sayin da yake ba amma dai ai- ai ba za a ce baya ciki ba ce kai da kake magana nuna mana lamba nawa ne. bai sani kawai hayane da ya ji ne a gari ana yi shi ma ya gina hukunci sha domin ma yan bagi ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه أنه ليس من طريقة أهل العلم والإيمان تتبع المتشابهات والإشكالات المخالفة للمحكمات وإث- وإثارتها خاصة عند الأوام وهذه الطريقة طريقة أهل البدع والضلال ورث ورثوها عن ورثوها عن المنافقين
وكذلك وكذلك ليس من منهج أهل العلم والإيمان السكوت عن الشبهات والإشكالات التي تثار وتنشر على رؤوس الملا فعندهم من الحق والعلم والهدى والضياء ما يقذفون به الباطل ما يقذفون به الباطل فيدحره قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال سبحانه فأما الزبر فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أما اختطاف الحكم من حديث عابد وقراءة عجلي من غير نعم عجلة وقراءة عجلة من غير مراعاة لما ورد في الموضوع من آثار أخرى ومن دون تص من ومن دون تصفية وتنكية فليس من عمل علم- علماء الصادقين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله ويفقه ما قاله ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله ويجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم Allah ya kai mun kimiyya wannan wani Amin.
summary ne akan yadda ake mu'amalanta ilimi cewa na farko in za ka yi magana akan ilimi wajibi ne zama ka fahimci me aka faɗa me aka rubuta sannan ka iya haɗa hadisan wuri guda ka iya haɗa abin da yake a haɗe ka rarrabe wanda ya kamata a rabe shi ka san shige da ficin yace wannan shine ilimi wanda ake amfana al'umma da shi amma dan ka rike wata kalma ko ka gano wani hadisi kwaya daya ko ka rike wata ruwaya kwaya daya a ta rigima da kai akan ta wannan ba ilimi ne ba ilimi bane wannan shiga sharaba shanu ne وقد تجمع هؤلاء وقد تجمع هؤلاء الأملاء في تشكيك أحاديث ككتاب صحيح البخاري وذلك في كل بلد من بلد من بلاد الإسلام لا سيما في هذه الأيام بفرط الجهل ومحاربة الكتاب والسنة والمؤسف أنهم ينتسبون إلى الإسلام ومنهم دكاترة في اللغة العربية والأدب في الجامعات العربية وأمرهم كما في حديث هزيفة رضي الله عنه أنه قال كاد الناس يسأل كاد الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وفيه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا abun bakin ciki kenan wannan da yake faruwa a wannan zamani galibin masu kawo shakka game da littattafan nan musulmai ne wasu ma kuma malamai a kasashen musulmai a jami'o'i wasu ma farfesoshi ne mafi shaharansa a wannan zamanin babu kaman wani mutum mai suna Subihi Mansur Dr. Subihi Mansur wanda ɗan ƙasar Masar daga baya an kore shi yana yana America zaka cewa shine shugaban ƴan kalakatan wannan zamanin to daga nan wannan fikira ta yada a cikin musulmai ta shiga ƙasa ƙasa da gari gari har ta iso mana nan kuma ta shiga hannun jahilai ba ƴan gardawa da waɗanda ba su san komai a Arabiya ba sai kaga mutum musulmi ne uwa da uba da kakanni amma saboda turawa ne suka karantar da shi turawa ne malamansa ko su ne malaman malamansa sun birkita mashi kwakwalwa sai ka ga yana ƙoƙarin sa shakka ga musulunci lokacin da ƙasar masar suka yi ɗauki ɗawainiyar ɗalibai suka tura su ƙasar faransa don su je su karatu a cikin bisatar ilmiya tun bi'isa ta farko malamai suka tsoratar da gwamnati cewa za a samu matsala kuma lokacin akwai malami da aka naɗa shi a matsayin wakili ya tafi da yara aka ce to kai ka riga kana da ilimi za ka je kama da su a hostel ɗinsu ka dinga biya musu hadda da azkar da fiƙihu kana musu limanci kana tabbatawa suna nan akan ɗabi'arsu ta musulmai kar su lalace sauran sai kashin turawa amma da aka je shi sai da ga kuwa lalacewa duk sahabawi shi ya riga su lalacewa kafin yaran su lalace yana dawowa misra aka ji kafirci na fita daga bakin shi haka wanda suka je da girman su ma irin su dawo Hussein irin su waye su waye duk da suka dawo Sa'ad Zaglul duk su ne suka burke ta kasashen Larabawa daga nan kuma duka fitinar ta yada koyi yanzu har kasar Saudi Arabia ana samun mutane ire-iren waɗannan masu masu ilhadi da shakka game da hadisai sai dai kawai a can ba sa iya fitowa su yi magana sau da gwamnati bata yarda ba amma din da ake ake da yanci kamar irin na Najeriya wanda ya mai yawa yancin zaka kafin ka ankara sai ga mutane suna takama da irin wannan bata suna ganin addini shi kamar yadda muke gani a su Allah ya kyauta amin wa qala shaykh Muhammad al-Ma'rawi qala shaykh Muhammad al-Amrawi as-sijil masi laqad tawala fi hadhihi al-a'wam al-akhirah al-hujum bi tariqatin mumanhajah مدروسة مهبوكة على الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري مرة بالتشكيك في صحة بعض أحاديثه ومرة بالطعن في جملة من رجال أسانيده ومرة بدعوى ممن يلبسون أنه ليس كتابا مالكيا ولا مغربيا فنحن المغاربة في غنى عنه وكرة بالتشكيك في وجوده أصلا وأخرى باعتبار ذلك كله أسطورة من الأساطير وحديثا من أحاديث خرافة من أحاديث خرافة نعم من أحاديث خرافة
ذاك تاك إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيواني